أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارشده إلي عند هاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم karatunmu na littafin riyadu salihin yau za mu tashi a cikin babu walil adil ko babu walil adil babi ne da yake muna bayanin kalala da darajar alwali shugaba al'adil adali shugaba wanda yake adali mai sharhi ce maka abbara bilwali liya shimula kullum zi wilayati ya maka izina da sunan alwali mai jibintar al'umma domin sunan ya kunshi dukkan wani ma'abocin wilaya shugabanci kowane iri ko na mai anguwa ko hakimi ko lawani ko sarkin gari ko kansila ko ciyaman ina ba ta gani ko gwamna ko shugaban ƙasa ko wani da aka jikunta masa wani al'amari na jagorancin al'umma bai ce maka babu amirin adili ba domin al'amirin yana nuna sarki ka gane ai to sai ce maka alwali daga wilaya duk wani jagoranci da ka jibince shi sawa'un khalifa ne kai ko sarkin ne ko wani ciyaman ne na wata kungiya ko darakta ne a wata ma'aikata kana gudanar da wani ofis da yake karkashinka ko famsek ne kai ko wani ma'aji ne ko trejara ne ko ma wane ne kai inda akwai wani abu a karkashinka da kake jagoranta na al'umma to wannan suna ya shafi alwali ta gane ai ya yi mana izina bilwali da ya shigo da kullazi wilaya domin ya kunshi dukkan wani ma'abocin jagoranci bai ce babu amir al'adil ba babu wali al'adil babi ne na wanda yake tsantar wani jagoranci ya zama kuma al'adil adali irin darajarsa da falala da Allah ya yi masa a dalilin adalcinsa قال الله تعالى الله مدوكاكين sarki ya ce inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ya bude da wannan ayar domin ya sanar da kai adalcin fa wajibi ne domin umarni ne na Allah kuma amru wujudin ne ba amru na dabin ba umarni ne na wajibci ba umarni ne na mustahabi ba ba wai sai ka ga dama kai adalci ba in baka ga dama ba ka bari a'a umarni ne na wajibi daga Allah yana yin umarni bil adli da yin adalci wal ihsani da kyautayi al'ayata har zuwa kalbila akira har zuwa karshen aya dama babun da muka gabato jiya ai ya kawo mana wannan aya har karshen ta ba to ba sai ya maimaita maka har karshe ba wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa aqsitu ku yi adalci inna allaha yuhibbul muqsitina domin Allah yana son masu adalci aqsidu kamar i'dilu shine aqsidu daga alqisdu adalci aqsada yuqsidu kistan kenan ya yi adalci yana adalci kistan adalci to ku yi adalci inna allaha hakika allah yuhibbul muqsitina yana son masu adalci kamar ka ce yuhibbul adilina yana son adalai wanda suke yin adalci kuma adalci na cikin dukkan wani abin da ya shafe ka ya shafi al'umarka in ka tashi gudanar da shi to ka yi adalci وأن أبي هريرة رضي الله عنه أروت حديثي لدى أبو هريرة الله قال ما سيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم shi kuma ya rawaito daga annabi kira da aminta Allah ta tabbata a gare shi qala manzo Allah ya ce sab'atu mutum bakwai yuzilluhumullahu fi zillihi Allah yana inwantar da su a cikin inwarsa ta al'arshi yawma la zilla illa zilluhu ranar da ba wata inuwa sai wannan inuwar tasa ita ce ranar tashin alkiyama duk wanda bai samu shiga ƙarƙashin al'arshi ba to yana rana ba wata inuwa a wannan yinin illa zillu sai inuwar Allah kwaya ɗaya sai dai hadisai sun tabbatar cewa ka gane ai almar'u ta hata zilli sadaqatihi yawmal qiyamah wanda bai samu shiga ƙarƙashin al'arshi ba to zai zauna ko zai tsaya ƙarƙashin inuwar sadakarsa ne ɗan sadakokin da ka yi in ka yi su masu yawa masu kauri to za su maka inuwa daidai yawan sadakar da ka yi in kuma ba ka yin sadaka ɗan kaɗan ka yi to inuwar ka tana da hankaki ai ka sa hankaki ko yawwa rana tana kona ka inuwar ba za ta yi maka maganin rana ba to ya kamata mutum musulmi ya yawaita sadaka ko da bai samu shiga ƙarƙashin inuwar ba ya zama dai yana ƙarƙashin inuwarsa ta sadaka ina fata an gani to mutum bakwai ɗin nan za ka gansu a ƙarƙashin inuwar al'arshi ranar da ba wata inuwa sai inuwar Allah ta al'arshi mutum na farko saboda muhimmancinsa da in ya gyaru al'umma ta gyaru in ya ɓaci al'umma ta ɓaci sai aka fara da shi aka ce imamun adilu imamun shugaba adilu wanda yake adali yana yin adalci ga talakawansa za ka gan shi a ƙarƙashin wannan inuwa a ranar tashin alkiyama na biyu shine wa shabun da saurayi na sha'afi ibadatillahi ta'ala da ya taso cikin bautar Allah ta'ala tun yana kuruciya bai balaga ba ya saba da bauta wa Allah har ya zama saurayi yana bautar Allah bai san shashanci ba bai san neman matan banza ba bai san shaye-shaye ba ka gane ai bai san fashin sallah ba bai san kin yin sallah ba bai san jinkirta sallah akan lokacin ta wannan Allah zai masa tukuici da inuwar al'arshi wa rajulun mutum na uku shine mutumin da kalbuhu zuciyarsa mu'allaqun ko ma'allaqun ma ko mu mu ne ba mu'allaqun bil masajid ina fata yi qalbu zuciyarsa mu'allaqun bil masajid tana rataye da masallaci ina fata an gane eh akwai fi anaka to ni ba ya kawo ya yi ta addini da ba to amma babu ga kuma mu'allaqun bil masajid ne yake ko kuma yake fil masajid shikenan duk ma'ana ta guda zuciyarsa tana rataye bil masajidi da masallatai ko kuma zuciyarku tana ko kuma naku mu'allaqun bil masajidi a cikin masallatai tana rataye da masallatai tana rataye cikin masallatai ka gane ai ko da ya fita ya tafi gida to zuciyarsa tana masallaci na tunanin yaushe za a kira sallah ya dawo yin sallah kunnan sai yana sauraron kiran sallah ko yaushe a kira shi zuwa ga bauta wa Allah ko kuma in ya fita ma ko ba lokacin sallah ba zai yanke wani lokaci ya dawo ya yi sallar walaha ko ya yi wani karatun qur'ani ko zikirin Allah a cikin masallaci ko yaushe da zuciyarsa tana tunanin masallaci wa rajulani da kuma wasu mutane guda biyu tahabba fillahi da suka zo da suka so junansu dan Allah ka gane ai fillahi din nan ai fi sabilillah sun so junansu fillahi dan Allah ijtama'a alai sun haɗu da juna akan hanyar Allah wa tafarraqa alai kuma suka lagu da juna akan hanyar Allah soyayya su bata gurbata ba ba su yi gaba da juna ba in sun taɓa samun saɓani ma yau da gobe har kai da haƙori ana saɓawa amma lokacin da suka lagu da juna dai sun rabu akan wannan soyayya ta Allah ka gane ibita ma sun haɗa akan hanyar Allah ba hanyar neman duniya ko siyasa ko neman kuɗi ne ya haɗa su ba a wajen aikin haji ne ko jihadi fi sabilillah ko tsangaya ce ta haɗa ko wajen karatun Qur'ani ko wajen zikirin Allah suka haɗu ko wajen karatun ilimi na addini suka san juna har suka ƙaunaki junansu suka rayu a haka har ɗaya ya mutu ya bar ɗaya ko kuma ɗaya ya koma garin su ya bar ɗaya kowanne ne da idita a wato ka farraka sun rabu da juna ko in aikin haji ne ya haɗa ku da ma kasar ku daban daban kuka so juna dan Allah kuka rabu kowa ya koma garin su kaga kun rabu da juna ko kuma ɗaya ya mutu ya bar ɗaya a duniya kaga sun rabu da juna to waɗannan saboda darajar soyayya su da suka yi dan Allah ba don wani abun duniya ba to za ka san su a ƙarƙashin inuwar al'arshi wa rajulun da mutumin da da'atu imra'atun wata mata ta kirawo shi zuwa ga yin lalata da ita bi ma'ana da'atu ila zina wata mata ta kiraye shi zuwa yin zina ita kuma matar zatu mansibin ma'abociyar daraja ce wa jamalin da kyau ta fi shi matsayi a rayuwar duniya kuma ga ta kyakkyawa son kowa kin wanda ya rasa faƙala ya ce inni a kafullah ni fa ina jin tsoron Allah ba zan iya yin zina ba dukkan ki duk matsayinki sai tuna Allah ya ji tsoron Allah ya ce mata ina tsoron Allah Allah ya haramta wannan abin da kike kira na zuwa gare shi shi ma wannan mutumin Allah zai mata tukuici da zama a ƙarƙashin inuwar al'arshi ranar alkiyama wa rajulun da mutumin da tasaddaqa bi sadaqatin yayi sadaka da wani abun ba da sadaka ko koma ne ya abu fa akfaha sai ya koye wannan sadaka tasa bai yi ta a bayyana ba domin kadar ya ta shiga ya koye sadakar hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har ya zamanto hannunsa na hagu ba ta iya sanin abin da damacinsa take bayarwa babu kirgawa kenan kawai yana dankowa ne ya bayar hannun hagu bai shaida ba amma ka kirga ka kirga ka ware to ai hannun hagu ya shaida ya san me aka bayar ya san me aka rage don shi ya rike ragowar ma ya zama har hannunsa na hagu ma la ta'lamu ba ta iya sanin ma tuntuku yaminu abin da damacinsa take bayarwa don saboda tsabar wannan kinaya ce ta tsananin koyewa ba wanda ya gani har hannunsa na hagu ma bai san me daman ya bayar ba to wannan a dalilin koyi sadakarsa da yake yi Allah zai sa shi karkashin inuwar al'arshi ranar alkiyama mutum na bakwai shine wa rajulun da mutumin da zakarallah ya tuna Allah khaliyan yana mawufanci bi ma'ana shi kadai ba a gaban mutane ba ballatanari ya ta shiga ko a ce ai dangane idan mutane ya tuna Allah shi kadai ko dai ya tuna girman Allah ko azabar Allah ya ji tsoro har ya yi kuka da hawaye ko kuma a ƙauna ce ta Ubangiji ta yi rinjaye a zuciyarsa da shauƙi zuwa ga Allah har ya sa shi yin kuka domin kuka akwai na farin ciki akwai na tsoro akwai na bakin ciki ko to kukan nasa ko dai na tsoron Allah ne ko kuma na ƙaunar Allah kawai da ya tuna Allah kawai sai ya fashe da kuka fafabat ainahu har idanuwansa ta kwararar da hawaye don saboda tsoron Allah ko kuma shauki da bege zuwa ga Allah to wannan shi ma dalilin hawayensa da ya zuba dan Allah Allah zai ajiye shi a ƙarƙashin inuwarsa ta al'arshi ranar tashin alkiyama to mahallin shahidai na farko da aka ce al-imamul adil ana gaya maka falala da darajar yin adalci ga shugabanni muttafaqun alayhi wani abdullahi ibn amr ibn al-as aka wuce wannan hadisi na biyu a wannan babi daga sayyidina abdullahi dan amr dan as radiyallahu anhu ma qala yace qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace innal muqsitina inda Allah hakika lallai masu adalci a wajen Allah ala manajira min nuri za ka gansu akan mimbarori na haske manajir jam'i na mimbar inda muqsitina suna da yawa jam'i ne to za ka ga kowannensu akan mimbari na haske kamar an tambayi maza Allah waɗanne masu adalci ne ya ce allazina ya adilu na fi hukumihim su ne waɗanda suke yin adalci a cikin hukuncinsu fi a halihim cikin iyalansu wai ba sai a kotuna kaɗai ba hatta a cikin iyalansu in za su yi hukunci za su yi adalci wa ma wulu da abin da aka jikunta musu abin da aka danka musu amana kotu ce aka danka maka ka zama alƙalinta to ka yi adalci ina fata an gane in ka yi adalci a kotunka Allah zai ajiye ka akan mimbari na haske a ƙarƙashin al'arshi ba ma da ƙafarka za ka tsaya ba akan mimbari na haske ko kuma mutum ne ba kowa ba amma yana kwatanta adalci cikin iyalansa da 'ya'yansa shi ma za ka gan shi akan mimbari na haske ran tashin alkiyama a dalilin adalci balantana kuma sarkin gari ko wani gwamna ko ciyaman ko shugaban kasa da yake yi wa talakawansa adalci to za ka gan shi a kan mimbari na haske a ran tashin alkiyama wanda suke hukunci kakatan ya ce innal muqsitina nan kuma yace alladina ya'diluna to al muqsituna da al adiluna duk abu ɗaya ne innal muqsitina masu yin adalci inda Allah ala manabir yawmul qiyama ala manabir min nuri sai kuma yace allazina ya'diluna bi allazina yaqsituna ba saboda da alqisu da al'adlu duk abu ɗaya ne wadanda suke adalci cikin hukunce hukuncen su da suke zartarwa cikin iyalansu wa ma wulu da abin da aka jibinta musu na jagoranci rawahu muslimu ko wace irin kujera ce aka dora ka a kai to ka kwatanta adalci duk yana cikin ma wulu abin da aka jibinta musu na jagoranci karka fifita wasu akan wasu karka keɓance kanka da iyalanka ka bar talakawa da ke da haƙƙi a cikin wannan kujera taka wa an auku ibn malik radiyallahu anhu qala arota daga auku dan malik ya kala ta tabbata a gare shi ya ce sami'tu rasulullahi naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaqulu yana cewa khiyarukum za khiyarukum a immatikum mafi alherin shugabanninku a imma jami'in na imamu mafi alherin shugabanninku allazi na fihibbuna wanda kuke son su wa mihibbuna kuma su ma suke son ku kuna ƙaunar su suna ƙaunar ku an bar ku kun zaɓi wanda kuke son kenan ba aka ba muku aka yi ba ba sama da faɗi ko alangizon ƙurƙu aka yi aka ɗola muku shi ba ba dasa muku shi aka yi ba ku wanda kuke so aka bar ku tun a firamare election aka bar ku kuka zaɓi wanda kuke so ba aka ɗaure wani gindi aka ɗola muku shi dole ko ba kwa so kuna ƙaunarsa dama wa yuhibbunakum kuma su ma suna ƙaunar ku wa tusalluna alaihim kuna musu addu'a ta alheri da fatan alheri Allah ya shirye su Allah ya daidaita su akan tafarki Allah ya ba su iko yi muku adalci kuna ta musu addu'a wa yusalluna alaikum su ma suna muku addu'a suna cewa Allah ya sa talakawa mu zauna lafiya Allah ya yaye musu dukkan damuwoyin su Allah ya ba mu ikon sauke nauyin da muka dauka nasu kuna musu addu'a suna muku addu'a waɗannan su ne mafi alherin shugabanninku in ji manzo Allah wa shiraru a'immatikum lalatattun shugabanninku a shararen shugabanninku mutanen banza daga cikin shugabanninku allazi na tubgidu na wanda kuke kinsu ba kwa san su aka kakaba muku su wa yubgidu na kurfu ma suna kinku saboda ba yanki ɗaya kuka fito ba ba ƙabila ɗaya kuka fito ba ba sa ƙaunar wa tal'anuna kuna tsine musu wa yal'anuna kum kuma kuna tsine muku waɗannan su ne lalatattun shugabannin ƙala in ji shi mai ruwa ya auku ibn malikin ashja'i sai ya ce ƙulna sai muka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah a fala nuna bizuhum to yanzu ba za mu yaƙe su ba wato munafiku kama ta ta munafaza annabu jifa fa nabadnahu bil ara'i ko fabid ilaihim fabid ilaihim ala sawa daga annabu jifa munafaza ce fefeniya to amma kinaya ce ta yaƙa a fala nuna bizum to ba ma yaƙe su ba tunda dai tsakaninmu da su ya zama sai tsinuwa sai gaba suna ƙin mu muna ƙin su muna tsine musu suna tsine mana to ya su lallai ba ka ba mu umarni mu yaƙe su ba a lala yake a a manzo Allah baya ba da kofar tawaye ko ko saba wa shugaba ko fita daga yi wa shugaba da'a duk da wannan mugun hali nasu da lalacewarsu da aka sai to ba ma yaƙe su ba kala ya ce la kar ku yaƙe su ma a ƙamu fi ku musalata matuƙar suna tsayar da sallah a cikin shi ne sharafi ƙwaya ɗaya matuƙar za su fito a yi sallar juma'a da su kuna gani za su fito a yi ibi in akwai masallaci a gidansu suna fito a yi sallah da su kun shaida suna sallah to ko me suka zama bai halatta ku yaƙe su ko da suna shan giya a fili ko mazinata ne ko ƴan luwaɗi ne ko suna wawure dukiyar al'umma ba ka da damar da za ka fita daga ƙarƙashin yi musu ɗa'a ka ɗauki makami ka yaƙe su ina fata an gane sharaɗi ɗaya ne kawai manzo Allah ya bayar ma a ƙamu fi kuma salata matuƙar sun tsaye da sallah a cikin ku kun a gani da idan ku kun shaida suna yin sallah to ba ku da haƙƙin da za ku ɗau makami ku zama 'yan tawaye akan wani zaluncin da suke yi ko wani abu da ya saba wa shari'a sai dai ku ta addu'a Allah ya raba ku da su lafiya amma dai ba ku da dama an ka ɗau makami ka yaƙe shi to kai ne ba ka da gaskiya ƙwarai kuwa ka zama allazina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una bil arabi fasadan sakamakon ka an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfu min al ardi duk wanda ya dau makami zai yaki shugaba ko sarki to dan tawaye matakar shugaban nan yana yin sallah ko me ya halinsa in dai yana sallah to baka da haƙƙin da zaka yake shi rawahu muslimun wannan hadisi imam muslim ya rawaice shi a lafazin tusalluna alaihim din nan da ya ce wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum a wajen kiyaru a immatikum ai tad'una lahum kuna musu addu'a tusalluna nan ba sallah ake nufi ba ba salatu annabi ake nufi ba yana zuwa da ma'anoni guda uku shi lafazin as-salatu a ni sai ya kawo na ku ya maimaita to shikenan takidi ne na biyun yana ƙarfafa na farkon la ma a ƙamu fi kuma salata la ma a ƙamu fi kuma salata ko eh to na biyun yana ƙarfafa na farkon ne eh taukidi ne takidul lil awwali kenan to sai imamu nawawi sai fassara mana su salluna alaihi ai tad'una lahu duk da cewa yayi ta'adi da ala ka gane ai haka sai da a alaihi ba ya mummunar addu'a ba da alahu ya yi masa kyakkyawar addu'a to bangaren salati ko sallah ita tana ta addini da ala ba kana to Allahumma salli ala Muhammadin ala ba kace ba Allahumma salli li Muhammadin ba yawa shi nuka na salati ko na sallah ko da da sigar addu'a ya zo to yana yin ta addini da ala ka gane ai domin ne cikinsa da motsa shi alheri ne addu'a'u ita ce ake iya samun mummuna ake samun kyakkyawa saboda haka ake bambantawa da alahu ya yi kyakkyawar addu'a gare shi da a alaihi ya yi mummunar addu'a gare shi amma a salatu ne ita cikin ta gabanta karago ne duk inda ta faɗi baya ne ina fata an gane shi yasa kawai take ta'addi da ala ka gane ai shi yasa zaka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi ko inna Allah wa mala'ikatu yusalluna ala nabi ba yusalluna lin nabi ba huwa allazi yusalli alaikum wa mala'ikatu da ce huwa allazi yusalli lakum wa mala'ika saboda shi salati duk inda ka duya shi mai kyau ne babu mummuna a cikinsa in salatu ne mai kyau ce in sallah ce in salatin annabi ne ma mai kyau ne to tun da zo da siga ta addu'a amma da lafazin salati to shi kenan sai aka yi amfani da aladin ka gane ai kuzu min amwalihim sadaqatan tudahiruhum biha wa tuzakkihim biha ko wa salli alaihim inna salawatuka sakanun lahu ko kaga wata ma tana siga ta ta addu'a ko wa salli alaihim kai musu addu'a inna salawatika ko inna salataka a wata kira'a hakika salawatika addu'o'inka sakanun lahu nutsuwa ne gare su in suka kawo zakka Allah ya ce kuzu min amwalihim sadaqatan ka karɓi sadaka daga dukiyoyin sahabbai ko tudahiruhum da kake tsarkake su wa tuzakkihim da kake da zakake su biha da wannan zakar sai ce wa salli alaihim kai addu'a gare su inna salawatika domin addu'o'inka sakanun lahu nutsuwa ce gare su kaga salatu anan addu'a ne to shi yasa imamu nawawi nan ya fassara mana tusalluna alaihim da kalmar tad'una lahu to tunda ya kawo tad'una kaga bai ce alaihim ba yawa sai sai kawo lanjaye amma in salati ne kawai ala za ka sa masa ka gane ai saboda shi kyakkyawa ne sai da aka juya addu'a ce akan samu kyakkyawa ke akan samu mummuna wannan kenan wa an iyadu bin himari an rawato daga sayyiduna iyadu dan himar eh suna ne na gargajiya radiyallahu anhu qala yace samitu rasulullahi kuma lafazin radiyallahu anhu bai ce anhu ma ba ya nuna maka himaru din bai rinsu musulunci ba ballata na halittar da sunanta shi dai iyabu din shi ne sahabin manzan Allah inda himaru din ya rinsu bi isa ya musulunta to da za a ce radiyallahu anhu ma da shi iyabu da babansa himaru din ka gane ai wa an iyabu ibn himar radiyallahu anhu qala yace samitu rasulallahi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kuli yana cewa ahlul jannati salasatu dan aljanna mutum uku ne rak babu na hudu in ka tsinci kanka a cikin na uku to kai dan aljanna ne in baka cikin yan uku to ka nemi guri ko dai a tozon la'arazi ko kuma a malar daɗin Allah ya Allah ya tsare mu ahlul jannati salasa dan aljanna dai su uku ne na farko zu sultanin ma'abocin salauta muqtidun mai adalci muwaffaqun kuma abin datarwa ga bin Allah da manzansa muwaffaqun ba ismu maf'ul ba muwaffiqun ba ai muwaffaqun ba abin datarwa sifa uku ne kafin sarki ya zama dan aljanna ka gane bayan salautar muqsidun yana da adalci shine mahallu shahid muna maganar adalci wato al-imam al-adil ba ko al-wali adil to ya zama mai adalci ne kuma muwaffaqun ana datar da shi in hukunci zai yana karda dan gaskiya kuma yawanci hukuncinsa yana dacewa yana yin adalci to wannan kam dan aljanna ne wa rajulun mutum na biyu shine mutumin da rahimun mai tausayi ko da shi ba sarki ba ne Allah ya sa masa tausayi a zuciyarsa raƙiƙul ƙalbi mai lallautar zuciya babu ƙeƙasa ba ƙasawatul ƙalbi yana da laushin zuciya da kullu zi ƙurba ga dukkan ma'abocin kusanci na jini wa musulmin da kuma dukkan musulmi ba wai dankinsa kawai yake tausaya yake ƙauna ba duk wani musulmi yana tausayinsa yana kuma jin ƙansa to wannan ko ba sarki bane ko ba yi da komai dan aljanna ne in ji manzon Allah ga tausayi ga lallausar zuciya ga dukkan wani dangi nasa da kuma dukkan musulmi mutum na uku wa atikun mutumin da yake kamanne baya roƙo muta'attifu mai kamewa wato mubalaga sai ta atif ka gane ai afikun kamanne muta'atifu mai kame mutuncinsa baya roƙo baya maula baya bara baya tumasanci zu iyalin kuma ma'abocin iyali ga kuma talauci an ka ji kamewa kamar ba ka da shi eh an ka ji ya kame baya roƙo to ba yi da shi amma ya haƙura tasibuhum al-gahidu agniya min at-ta'affufi at-ta'affufu kamewa al-afifu kamamme ne kamewa ba yi da shi abin da yake samu baya isan shi rayuwa shi da iyalinsa amma ya haƙura ya kame mutuncinsa baya roƙo baya bara baya mula gashi kuma zu iyali ma'abocin iyali to alfarmar kamewarsa da kame mutuncinsa dai gaban roƙo Allah zai sa shi a aljanna to duk wanda bai shiga cikin ukun nan ba fa ya nemi mazauninsa an an je lahira dan manzo Allah ce ahlu jannati salafatu dan aljanna mutum uku ne gasu kuma an gaya mana to sai kai kokari ka zama daga cikin mutum uku nan in kana son shiga aljanna in kai sarki ne to ka zama mai adalci adalcin ka kadai shi zai kai ka aljanna in ka zama azzalimi to ba kai ba aljanna ina fata an gane in kai ba basala ke bane ko mai dukiya ne ko ma menene kai ko malami ne to ka zama zuciyarka akwai rahama akwai tausayi akwai laushin zuciya ga dukkan wani dangi naka da dukkan musulmi in kai talaka ne baka da komai babu talauta to ka kame mutuncin kanka da Allah ya yi ka talaka haka yake so ya ganka kar ka je ka zubar da mutuncinka a gaban masu mulki ko a gaban masu kudi kana roƙo kana maula kana tumatanci za ka kwalar da aljannarka a dalilin wannan maula da kake yi to ka gani duniyar baka ji daɗinta ba kuma lahirar ma ka ɓarar da ita saboda ka zama mai roƙo mai maula rawahu muslimun babu wujubi ta'ati wulati al-amr fi gairi ma'asiya wa tahrimi ta'atihim fil ma'asiya wannan babi zai mana bayanin wajibcin yin biyayya ga shugabanni su ne wulati al-amr majibinta al'amari waɗanda su to shikenan wulatin umuri shi kenan saboda ayat da ta ce wa ulul amri amma mu yace wulatin amri ko yawwa kai ma mufradi ne ba jam'i ba ko to shi kenan babu wujubi da'atu wulatil amri babu ne na wajibcin yin biyayya ga majibinta al'amari wato wanda suka jibinci shugabancin musulmi wajibi ne a yi musu da'a amma fi gairi ma'asiya a cikin umarnin da ba saban Allah ba wa tahrimi da'atin da kuma haramcin yi musu biyayya fil ma'asiya cikin saban Allah in dai umarnin da suka kawo ko sabuwar dokar da suka kirkiro a gwamnatin su bata saba wa Allah ba bata ci karo da Allah da manzo ba dole ka bi ko da ba wannan doka a cikin Qur'ani da hadisi amma suka kirkiro doka da turawa suka kawo a majalisar su a daidaita namiji da mace a gado ko a bawa 'yan luwaɗi dama su yi aure namiji ya auri namiji mace ta auri mace to kana musulmi in ka sa hannu to kaman kayi rida ne ba ya kamata ka bi nasara akan aƙidarsa ba kana musulmi ina fata an gane ba suna ta kokarin shigo mana da irin dokokin su na banza ba a cikin majalisun mu wai kuma a ɗan bakata sun sha kawowa ana turewa to Allah ya taimake mu dai halin jagoran namu dai suna ɗan jin kunya ba wai suna san addini ko suna kiyaye addini ba suna jin kunya su dawo wajen ku da wani ido za su kanku sun sa hannu a yi luwaɗi ko a yi matugo ko a daidaita mace da namiji wajen gado wanda kana'an ya saba wa shari'ar Allah wannan ne kawai yasa ba sa rattaba mata hannu to amma in ba irin wanda ba duk doka da aka yi ta ƙasa wajibi ne ku yi mata da'a matuƙar ba ta saba wa Allah da manzansa ba قال الله تعالى الله تعالى ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya atiullaha ku bi Allah wa atiur rasula ku bi manzon Allah wa ulul amri minkum da ma'abota da mujibinta al'amari minkum naku su ne sarakunan ku da shugabannin ku musulmai wajibi ne ku yi musu da'a ina fata an gane a wannan aya Allah ya yi mana adafi na biyar manzan Allah da lafazin da yi umarni da shi a zatinsa. A laha kuma ya maimaita lafazin fi'ilin wa a rasul. Amma da aka wajen salakuna da shugabanni sai ce wa ulil amri minkum. Bai ce wa a ulil amri minkum ba. Bayan kuma da haka aka taho. A laha wa a rasul da aka kan ulil amri sai aka isu da wawun adabi kawai ba ta da an maimaita fi'ili amri din ba da ce wa adi'u ulil amri minkum ba ko me shari yace wa la'alla hikmatu i'adati al-amri fil ma'quf al-awwal wata kila hikima na maimaita amili wannan fi'ilin na adi'u cikin al-ma'quf al-awwal abu addafawa na farko shine wa adi'u rasula shine al-ma'quf al-awwal wa ulul amri shine al-ma'quf al-thani to watakila hikima da aka maimaita amili shine a ɗi'u ɗin fil ma'aqifil awwal shi abun addafawa na farko duna sani ba tare da an maimaita shi a cikin ma'aqufi na biyu ba shine ulul amri minkum ko to hikimar wannan yace al-imau ana mana nuni ne ila mazidil ihtimami bi da'atihi zuwa ƙarin muhimmanta yin da'a ga manzon Allah kamar yadda za ka bi Allah haka ake so ka bi manzo Allah kwabo da kwabo shi yasa aka maimaita amili aka ce wa adi'ur rasula wai in qiyadi ana so kuma ka miƙa wuya li amrihi ga umarnin manzon Allah li anna zalika domin miƙa wuya da jawuwa ga umarnin manzon Allah alamatul imani shine alamar imani kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yi haƙƙi muka fi ma shajara bai lau Allah ya yi rantsuwa ce na rantsa da ubangijin ka ya rasulallah la nuna ba za su taɓa yin imani ba hatta yi haƙƙi muka har sai sun sanya ka yin hukunci fi ma shajara bai lau cikin rikicin da ya gudana tsakanin lokacin da wani zai ji cewa kai wannan shari'ar mu kai ka gaban wani babun manzon Allah ba to alama ne na munafurci bayi da imani Allah ya rantsa ba za su taɓa zama muminai ba sai sun sanya ka yin hukunci cikin duk abin da ya gudana a tsakanin to ashe kaucewa umarnin manzan Allah da rashin yin da'a ga umarnin manzan Allah akwai na ƙasa cikin imani shi yasa aka maimaita amilin aka ce wa adi'ur rasula wa da'atu wulatul umuri amma yin da'a ga majibunta al'amura su ne sarakuna da sauran shugabanni wanda ba manzan Allah ba wa in kanar wajibatun aidan ko da yake ita ma yi musu da'a wajiba ce lil ayati saboda wannan ayar Allah ya kawo su a ƙarshen ta wa da wata aya ma da banda take nuna wajibin yi musu biyayya to illa Allah sai dai cewa ita yi musu da'a laysa iklalu biha tauye wannan da'a tasu ko samun tasgaro ga yi musu da'a laisa ta killu bil imani ba ta tauye imani ba abu ne saba imaninka in dai kana musu biyayya daidai gwargwado wani abu in ya taso sai ka ce kai wannan kan ba zai iya ba ko wanda bai saba wa Allah ba to ba zai saba imaninka ba amma ko mun kankantar umarnin manzon Allah in ka ji ya maka nauyi ba za ka iya bi ba to ka binciki imaninka akwai tawaya ina fata an gane malam da shine hikimar maimaita amili a cikin da'a ga manzon Allah amma ba a maimaita shi a cikin yin da'a ga ulul amri ba aka ce kawai wa ulul amri minku saboda tauyewa wajen yin da'a ga manzon Allah yana tauye imani amma samun tawaya ga yin da'a ga ulul amri baya tauye imani wa an ibn umara radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah ya ce alal mar'il muslimi as-sam'u wa da'a as-sam'u ji abinda shugabanni suke faɗa ka saurara da kunnan basira wa da'atu da yin biyayya ga umarnin da suka yi ma wajibi ne alal mar'il muslimi akan mutum musulmi ka gane ai as-sam'u wa da'a muta'alliqun bi alal mar'il muslimi yin da wato jin abin da ake faɗi da yin da'a ga umarnin da shugabanni suka yi alal mar'in musulmi wajibi ne akan mutum musulmi yayi wato ya saurari abin da ake gaya masa da kuma yin da'a fi ma a habba cikin abin da ya so wa kariha da abin da ya ki bi ma'ana abin ya masa daɗi ko bai masa daɗi ba in dai bai saba wa Allah ba to wajibi ne ya ji kuma ya yi biyayya shi ma a habba cikin abin da ya so wa kariha da abin da ya ki illa an yi ma da bi ma'asiya sai dai in an umarce shi ne da saban Allah to fa in umara bi ma'asiyati in an umarce shi da saba wa Allah fala sama wala da'ata babu ji babu yin da'a an ana faɗa ma ka kada rigar ka ka kama hanya kafin a gama faɗa ma ka yi tafiyar kar ma ka tsaya ka saurara ballantana har kai a in dai umarnin da aka baka ya saba wa Allah muttafaqun alayhi wa anhu dai daga Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu قال يا شيخ كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة من كسن شيء موسى بي إذا مكي ومنزا الله صلى الله عليه وسلم مبايعة مكي مسا القوري za mu bi shi Allah sani a bisa jin abin da yake gaya mana wa da'ati da yin biyayya ga umarnin da yayi mana ya kudu da zamu za Allah a ƙarshe yana ce mana fi mastata'tum cikin abin da kuka samu iko ka gane ai inda hatta ubangiji ake fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gwargwadon samun iko ko to saboda haka shi ma manzo Allah aka masa mubaya'a aka yi alkawarin za a ji abin da ya faɗa kuma za a yi masa da'a sai ya ce fi masa da'atun cikin abin da kuka samu iko abin da ba za ku iya ba ko ni nace ku yi ku ajiye inda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ka duba rahama da tausayi ta manzon Allah su ne suka dora kansu don bin umarnin Allah amma sai ce a'a cikin abin da kuke da iko abin da ba ku da iko to wannan ku ajiye bai zama dole ba muttafaqun alayhi wa an daga abdullahi dan umar dai kala ya ce sabitu rasulullahi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuli yana cewa man khala'a yadan min da'ati min da'ati duk wanda ya tube hannu daga yin da'a ga shugaba to man khala'a yadan mutumin da ya tube hannunsa min da'atin daga yin da'a ga shugaba kinaya ce ta warware mu baya in azo yin mu baya ba hannu ake bayarwa ba a kama hannu a rike eh to in ka janye hannunka ka tuɗe hannunka daga hannun shugaba da kai wa mu baya ya zama yanzu babu hannunka cikin yi masa da'a to laqi Allah yawmal qiyama wannan mutum zai gamu da Allah a ranar tashin alkiyama wala hujjata lahu bai da hujja duk abin da ya zo da shi na dalilin warware wannan mubaya'a don cewa ai yana shan giya wannan ba hujja ba ne a wajen Allah ba ka da hujja don cewa mazinaci ne ba ka da hujja don cewa makaryaci ne ba ka da hujja don cewa azzalimi ne ba ka da hujja don cewa yana hana makokinmu ko yana wawuje dukiyar al'umma duka ba ka da hujja sharaɗin nan ne da muka karanta hadisin baya ma aqamu fikum salata matakar suna tsaye da sallah a cikin ku to duk uzurin da zaka zo da shi na dalilin ka na walwala mubaya'an nan manzo Allah ce zaka gamu da Allah a ranar alkiyama la hujjata laka baka da hujja wa man mata duk mutumin da ya mutu wa laysa fi unuqihi bai'atun babu mubaya'a a wuyansa bayi da wata mubaya'a da yawa wani shugaba wato ya zama ɗan tawaye ya fita daga ƙarƙashin hukuma shi bai yadda da hukumar lokal government ɗinsa ba bai yadda da masarautar garinsu ba bai yadda da gwamnan jiharsu ba bai yadda da shugaban ƙasarsu ba ya ɗau bindiga yana yaƙarsu saboda me babu wannan ɗa'a ta mubaya'a a wuyansa manzo Allah ce mata mikatan jahiliyatan ya mutu mutuwa ta jahiliya ina fata an gane wato ya mutu cikin bata kamar da jahiliya ba sa yadda wani ya shugabance su kowa zaman kansa yake zama ne irin na 'yan marina a zamanin jahiliya ba su da wani shugaba tsayayye mai shaida ce maka ai mata alaf dalala shine mata mitatan jahiliya ya mutu ne akan bata kama ya mutu ahlul jahiliyati alaiha kamar yadda mutanen zamanin jahiliya kafin musulunci suke mutuwa akan bata min jihati ta shashin annahum cewa su kanu sun kasance la yadkhuluna tahta ta'ati amirin ba sa yadda a zamanin jahiliya su shiga karkashin yin da'a ga wani sarki ko an naɗa shi masa mubaya'a to ba za su bi shi ba wairon zalika aiban suna ganin wannan aibi ne a wajen su abun kunya ne da dukiyata da iyalina da gonakina da gidana na mallaka kuma sai na zauna a karkashin wani yana bani umarni su suna ga wannan aibi ne sai zauna kamar tumaki mai ƙarfi ya murƙushe wanda bai da ƙarfi ba wanda kun wanda za a je tunda ba hukuma ba wanda za a kai ƙala an yadda ya hukunci abin da ya hukunci a zartar sai suka shi yasa aka kira su da jahiliya zamanin jahiliya saboda ba sa idan su zauna ta haka da'ati amirin a ƙarƙashin yin wato da'a ga sarki wa yau na zalika aiba suna ganin wannan ai aibi ne bal kana da ifuhum mai launin su talaka wanda ba yi da gata to zai kasance na haban li qulubihim zai zama ganima ne a zukatansu abinda suka ga dama shi za su yi da in matarsa ce ma sai su kwaci in ƴaƴansa ne ma sai su bautar shi kansa ma su mai da shi bawa duk jahiliya suna yin wannan saboda mai ba sa yadda da yin da'a ga wani sarki to musulunci da ya zo sai sai ta al'umma dole ne a zauna ƙarƙashin shugaba kowane iri kuma ba a yadda musulmi ya zauna kala zube kamar zamanin jahiliya ba yi da sarki ba yi da ciyaman ba yi da gwamna ba yi da wanda zai kafa doka ya bi wannan Allah bai da musulmi wato ya rayu a haka ba saboda haka ya ce duk wanda ya mutu babu mubaya'a a wuyansa ka gane ai mata mitatan jahiliya ya mutu mutuwa irin ta jahiliya rawahu muslimun wa fi riwayatin lahu cikin wata riwaya ta imamu muslim manzo Allah ya ce wa man mata duk wanda ya mutu wa huwa mufariqul lil jama'a yana mai barin jama'a ya bar jama'ar musulmi da shugabannin su ya ce shi baya tare da su ya koma daji ya dau makami yana yakar musulmi fa innahu yamutu mitatan jahiliya wannan zai mutu ne mutuwa irin ta jahiliya kalmar almitatu din nan Allah karanta shi da kasabin mimi da kisran mun jayi ka gane domin kace mai tatu mushe gawa kenan mitan ita ce mutuwa kamar almautu ne ya mutu mitatan jahiliya almita mutuwa amma kace almaita ko ko almayitatu shine matacce ko gawa wannan ana kan gashi bi kasril mimi ba bi fatihil mimi ba wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an rozo daga anas dan maliki ya lalata tabbata a gare shi ya ce manzon Allah tsira da abu Allah tabbata a gare shi ya ce isma'u wa adi'u isma'u ku ji abin da ake gaya muku daga shugabanni wa adi'u kuma ku yi biyayya ga umarnin da ya zo muku daga shugabanni wa inistu'mila alaikum abdu habashiyyu ko da za a shugabantar muku da bawa ɗan ƙasar Habasha, imana baƙar fata, ƙurai shawa ake gaya wannan da larabawa, lansaru da muhajiruna, wanda ba wanda ya kai su ƙabilanci. A junansu ba wani ya fi wani daraja, a ƙabilarsu ba, akwai ƙabilar da suke ɗaukata ba komai ba bayan an tafi ko duk kakansu ɗaya ƙurai shi duk, duk a can suke haɗuwa. amma akwai banu hashim akwai banu muttalib akwai banu abdu shamsi akwai banu makazum akwai banu adi kabilu goma sha biyu to a junan su ma wani ya wani daraja ballantana kai dan baki ka shigo tsakanin su har ka sai za ka shugabance su to mubalaga sai manzo Allah yake gaya mana matsayin yin da'a ga shugaba yace ko da za a shugabantar muku ku shawa da lankaru abdun bawa habashu ɗan ƙasar habasha ka anna ra'asahu kai ka ce gashin kansa zabibatu ƙwayar zabibu ce kana dunkulewa irin gashin da ƙarangiyar nan ba irin gashin ku na laraba ba gashin bakar fata ba ko da yake dunkulewa kamar ƙarangiya ba gashin mai ƙarangiya ma yake ce masa ko to koda da irin wannan sumar ya zo muku ba a balakantacce a gurin balarabe kamar mai irin wannan sifa ga shi baki ga gashinsa a dunkule a tura kamar karangiya yawanci su ne bayan da suka fi kusa da su shi sa matsala ke musu misali da abdul habashi domin kasar habasha ita ce kasar bakar fata mafi kusa da kasashen laraba ban san ma wata bakar fata ba in ba mutanen habasha ba shi yasa manzo Allah yake musu misali da bawa habashi dan ƙasar Habasha kamar kansa yana dunkulewa kamar ƙwayar zabi rawahul bukhari ko irin wannan aka zo aka naɗa muku a matsayin khalifa ka gane ai ko a matsayin sarki ko a matsayin wali to wajibi ne ku ji abin da yake gaya muku kuma ku bi umarninsa saboda matsayin wajibcin biyayya ga shugaba rawahu al-bukhari wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala ya ce qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alayka sam'a wa da'a can ba ya ce alaikum ba to nan yana gaya wa abu huraira alayka sam'a wa da'a sam'u ko sam'a sam'u ko sam'a akwai as-sam'u akwai as-sam'a sam'u ne ba to mu namu as-sam'a ne akwai nuska da ta zo da shi alayka sam'a wa da'ata eh as-sam'u ji wa da'atu da yin umarni da yin biyayya alayka wajibi ne akan ka kai musulmi kuma fi usrika cikin talaucinka wa yusrika da kuma wadatarka ina fata an gane ko kana cikin kunci da talauci ana yunwa aka ce ka kawo sa'i ɗaya ko sa'i biyu za a hana a taimaka wanda ba su da shi to dole ne ka bi wannan umarni ka kawo wannan sa'in ko aka ce ka kawo dubu kaza kuma kana da shi amma ana wahalar kuɗi lokacin ana cikin tsananin rayuwa wajibi ne ka kawo wannan abin da aka nema a wajen wa duka da kuma lokacin yalwarka kana cikin wadata wa man shaƙiƙa da lokacin da kake cikin nishaɗi ka gane ai wato limana da jin daɗin rai wa mukurahika da kuma tilasta maka ko da daɗin rai ko ba daɗin rai ko da yaddarka ko ba yaddarka wajibi ne ka yi tsa'a ga umarnin da aka baka wa asaratin alaika kai da ma fifita wani a kanka mun karanta wa yusiruna ala anfusihim al-isaru ma'anarsa alaikum da'atu wajibi ne ku yi da'a wa in kasal umara'u bid dunya ko da talakuna sun kebance kansu da duniyar taku dukiyar ku sai amma daga su sai ƴaƴan su sai wanda suke so shi ne asaratin din sun fifita albashin ku akan naku sun fifita abun hawan su akan naku sun fifita suturarsu a kan taku sun fifita gidajensu a kan naku sun fifita 'ya'yansu a kan naku ina fata an gane sun fifita danginsu a kan naku sun fifita ƙabilarsu a kan taku wajibi ne ku bi su ku musu ɗa shi ne ma'anar wa asaratin alaika wa in iktasatin umara'u bid duniya walam yuwasilu walam yusilukum haqqakum ya zama ba sa ba ku haƙoƙin abin da yake haƙƙin ku ne a baitul mali ba sa ba ku mimma indahum abin da yake wajen sun fifi da kansu kawai daga su sai matan su sai ƴaƴan su to ko wannan halin kuka tsinci kanku a ciki wajibi ne ku saurare su kuma ku yi musu da'a cikin abin da bai saba wa Allah kaga wannan kamar manzo Allah ya san za mu shiga wannan zamani ko yi duk wanda ya zama shugaba yanzu to sai kaga ya fifita kansa da ‘ya'yansa da iyalansa a kan talakawansa wanda kuma ba haka ya kamata ya kasance ba akwai wani zamani da aka yi a baya can wajen shekara hamsin ko sittin akwai wani malamin ji yana ba da hikayar akwai wani shugaba da aka yi a kasar china shugaba mawu ko yauwa an yi shugaba mawu a kasar china to ana ba da labari a lokacin yana birki shugaban ƙasan pakistan na zamanin ya kai masa ziyara ƙasar china ya je ya ziyarce shi a fata da suka yi kwanaki to a rana ta ƙarshe a gana wadda suke yi sai shi shugaban ƙasar pakistan ɗin ya zo da tawaggasa akwai yan jaridu a ciki yan jaridu da ya zo da suna ƙasarsa ta pakistan suna yi wa shi shugaban ƙasar china tambayoyi yana ba su amsa suna rubutawa to dukkan yan jaridan kowa ya yi tambaya sai wani ɗan jarida guda ɗaya a ciki ya rike alƙalaminsa da takardarsa ya kasa tambayar komai ya kasa rubuta komai har shugaban ƙasar china ya gane shi wannan kamar yana da wata damuwa da aka gama ta ce to kai baka ce komai ba kai ba ka da tambaya ne sai ɗan jaridan ya ce masa ni mamaki nake yi wannan an ce ku mutanen ƙasar china kuna da adadin mutane sun kai biliyan kaza an ce a yawan mutanen duniya kun ɗauki kumusi kashi ɗaya cikin biyar na mutanen duniya gaba ɗaya kuma a ce duk yawan nan nasu suna yi maka biyayya duk duniya ba a san wani shugaban kasa da talaka suke masa biyayya ba kamar shugaba bawo a wannan zamani duk yawan nan nasu kuna zaune lafiya babu yan tawaye sai ya yi dariya shi shugaba mawa ku yace to zan gaya maka abin da ka sani ka manta ne yace a tarihin musulunci addinin ku baka san tarihin shugaba a- da aka yi wani mai suna khalifa umar dan kaddaf yace eh akwai yace kwarai ko ni ne na san tarihin umar dan kaddaf yace to tarihin sa muka dauka muka gina constitution ɗinmu da shi ya ce ni dinnan da ka gani ba na bambanta albashina da albashin talaka na saboda gwamnati ta ɗauki nauyina abincina da na iyalaina gurin kwana ba biya nake ba saboda haka irin yadda ake ba talaka albashi ni ma haka ake bani in na fita aiki ne akwai ɗan alawu wannan shine nake samu nake hada da albashina nake ajiyewa wanda in na sauka a mulki zan ɗan gurgura da shi in ci gaba da rayuwa yace kuma sutura ta ba na bambanta sutura jikina da ta talaka yace abun hawa na ba na bambanta mota ta da ta talaka abincin da zan ci yace ba na bambanta abincina da na talaka kuma duk inda talaka ya gayyace ni zani to me hujja talaka da zai muntawa ne me hujja da zai kini me na tare masa me na cinye masa ai in kaga ana rigima to akwai zalunci duk inda kaga ana rigima to akwai zalunci abinda shugaba ma ya gaya masa yace baka san tarihin Umar ba dan kaddaf kuma ba musulmi ba yi wannan a kasar China aka yi wannan ba kirista ba su kawai wani abin su daban suke yi a matsayin addini to kaga ashe duk abin da yake jawowa tashin hankali da rikici da tawaye dukka a ƙarƙashin zalunci da ba a yin zalunci to da an zauna lafiya to shine manzo Allah ne yake gaya wa musulmi duk da lalacewar shugaba duk da zaluntar duk da zaluntar ka da yake yi wa asaratin da fifita kansa da yake yi alaika a kanka a sai bai kamata shugaba ya fifita kansa akan talakansa eh eh eh to kai kan ni da kunne na na taba ji shekarun baya a BBC da kunne na wani gwamna ne ya biyo ta kan gada akwai tsaunuka da suke yi wa gada ta igiya da ake ɗaurewa ya biyo ta kan gada da motocinsa da jiniya zai je aiki wata talaka a kan kekenta mace ce za ta je gona ta goya kwandonta da ya zo kuma hanyar siririya ya ƙi tsayawa da shi da tawagarsa in ta wuce sannan su yi kiliya suka ci gaba da tafiya suka zo ta tsorata ta fada da ita da kekenta a ƙasan wannan gada kuma tsauni ne mai zirgi da ta fada ta je ta mutu da aka kawo shi gaban kotu hukuncin kisa aka yi kenan wallahi da kunne na na ji wannan a BBC gwamna fa na jiha saboda ya ki saurara wa talakarsa akan hanya ta wuce sannan ya wuce ya yi sanadin fada wata lami ta mutu aka yanke masa hukuncin kisa annan nafsa bin nafsi ta ga wannan hukuncin musulunci ne amma muna saboda zalunci wai gwamna yana da kariya ba za mu a kai shi kotun ba saboda yana da rigar kariya wannan kujera tana da kariya ta fi karamin ta tsaya a gaban alƙali ballantana har a yanke masa hukunci to ina adalci a nan to maza Allah ya gaya mana in aka yi salakunan da suke fifita kansu a kanku to ku yi haƙuri ku bi umarninsu in dai bai saba wa Allah ba. Alaikar samu wa ɗa'a wajibi ne gare ka kai musulmi ka ji abin da aka gaya muka kuma ka yi ɗa'a ga umarnin da aka baka fi usurika a cikin tsananin da kake ciki na rayuwa irin zamanin yanzu wa yusurika da kuma yalwarka wa man shaɗika da jin daɗinka wa makarahika da kuma ƙinka da kake yi wa asaratin da kuma titi da kansu da suka yi alaika a gare ka wajibi ne ka ji kuma ka yi ɗa ba ka da hujja na ɗaukan makami ka ce za ka yi tawaye ma a ƙaru fi kuma salata matuƙar suna tsaye da sallah a cikin ku shine sharaɗin da manzo Allah ya gaya mana a hadisin baya rawahu muslimun wa an abdullahi ibn amr radiyallahu anhu ma qala har wata daga abdullahi dan amr gudun ake dala ta tabbata a gare su qala ya ce kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safari wata rana mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiya fa nazalna manzilan sai muka yada zango a wani mazauni a daji kenan fa minna man yusrihu kiba'ahu daga cikin mu akwai wanda yake gyara tantinsa hema shine kiba in an yada zango kowa zai kokarin sauke akumarinsa akan raƙuminsa da ɗauko ɗan tarkacen sagoi da kafa tanti da zai yi wa kansa lumfa ko da kwana ya kama ana sanyi a ciki zai kwana to daga cikin ba ko da yana kokarin gyara hemarsa wa minna daga cikin mu man yanta bilu akwai wanda yaje yana training na koyon harbin kibiya kaga wato tafiya kai ta jihadi ki wa minna daga cikin mu man huwa fi jashrihi akwai wanda shi yana wajen dabbarsa ka gane dabba da ake kai ta kiwo idan ta gama kiwo a dawo da ita dangwalinta ita ce jashar yana nufin akwai wanda ya sauke wa raƙuminsa kaya ya ɗan kai shi daji ya ɗan yi kiwo shi ma ya samu abinci kaga kowa yana cikin buƙatar sa kenan da sabgarsa tunda tunda an yada zango mai gyara hemarsa yana yi wanda ya kai raƙuminsa ko takosa wajen kiwo shi na jashiri shi ma yana can wanda yake ɗan tirenin na koya harbin kibiya in an zo wajen yaƙi ya samu ya harbe kafiri shi ma yana cikin aikinsa na koyan harbi suna cikin wannan halaye izna da munadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kawai sai mai shelan nan na manzo sallallahu alaihi wasallama kawai yayi kira yace as-salatu jami'atu shi ne kiran da ake maza Allah yana kiran mutane aka ce hayya ala salahu na an san a zo a yi sallah ne ko amma ko ba sallah ba ne in wani abu ya taso sai a ce as-salatu jami'atu as-salatu sallah jami'atu mai taro mutane to ana so mutane su taru kenan ko da ba sallah za a yi shi kenan yake fadi ta ma'ana in ji abdullahi dan amr ibn al-as sai muka zo muka taru ila rasulullahi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai manzo Allah ya ce inna huku sani lamarin yadda yake lam yakun nabiyyun qabli ba wani annabi da ya kasance gabanni na illa kana haqqan alai face sai ya kasance wajibi ne a kansa an ya dulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum ya shiryar da al'ummarsa abu ta mafi alherin abin da ya sani alheri ne lahum gare su ba wani annabi da aka yi gabanni na face ya zama haƙƙi ne wajibi ne a kansa an ya dulla ummatahu ya shiryar da al'ummarsa ala khairi ma ya alamuhu lahu abu ta mafi alherin abin da ya san shi shine mafi alheri lahum gare su wa yunzirahum wajibi ne a kansa yayi musu gargadi sharra ma ya alamuhu lahu mafi sharrin abin da ya sani zai zama sharri gare su wa inna ummatakum hazi haƙiƙa wannan al'umma ta ku yana nufin al'ummarsa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ju'ila afiyatuha an sanya zaman lafiyarta fi awwaliha a cikin farkonta ka gane ai eh fi awwaliha a cikin farkonta imamu imamu qurtubi yace al-murad bihi abin da ake nufi da awwaliha zamanul khulafa'i salasa zamanin halu halu halu nan guda uku na farko abubakar umar Usmanu ila qatil Usmanu har zuwa lokacin da aka kashe sayyidina Usmanu Allah ya sanya wannan lokaci shine za a zauna lafiya bayan wafatin manzon Allah za a zauna a ƙarƙashin shugaba ƙwaya ɗaya na dukkan musulmin da yake duniya lokacin da abubakar yake halifanci duk duniya an masa mubaya a shi da khalifa babu saɓani haka nan umar da ya zama khalifa duk duniya an masa mubaya'a babu saɓani a wajen musulmi guda biyu akan halifancin Umar haka nan sai na Usmanu an sallama masa a masa mubaya babu saɓani har zuwa lokacin da ƴan tawaye suka taso suka kashe shi yace fa hazi inji Imam Qurtubi ka gane ai waɗannan zamani guda uku Abubakar Umar Usman kanat azminatu ittifaqi hadhihi al-umma shi ne zamanin da wannan al'umma ta yi ittifaki a ƙarƙashin jagora guda ɗaya wasu kamata amriya kuma shi ne lokacin daidaituwar al'amarinta a ƙarƙashin shugabanci guda ɗaya wa afiyatu diniya shine kuma lokacin zaman lafiyar addinin wannan al'umma ka gane falan ma qutila usmanu lokacin da aka kace sayyidina usman hadatul fitanu sai fitintunu suka motsa can da can da can da can alfitan yace ba alfitnatu ba jami'in alfitnatu hadatul fitan fitunu suka mummotsa walam tazal tun daga lokacin fitina ba ta gushe ba kuma wala tazalu ba za ta gushe ba a nan gaba ila yawmil qiyam har zuwa tashin alqiyama wannan imamu qurtubi ya fassara mana wannan gaba cewa wa inna ummatakum hazihi hakika wannan al'umma ta ku ta manzon Allah ju'ila afiyatuwa an sanya zaman lafiyanta fi awwaliha a cikin farkonta shine zamanin kalifofi uku na farko wa sayusibu akiraha bala'u mazalika to da sannu wani bala'i zai shafi karshenta falkonta dai za a zauna lafiya wajen shekara talatin da wani abu to amma da sannu wani bala'i wa umurun da al'amura tunturuna da kuke inkarin da ba kwa so yusibu akira zai samu karshenta ga shi zamanin ya zo ya ce wata ji fitanu wasu fituntunu za su zo yuraƙiƙu ba'abuha ba'aban shashinta yana fin sauƙi ga shashi kaga in fitina ta zo suna ga an shiga damuwa da bala'i to idan ta shuɗe wanda za ta zo kuma ta fi ta bala'i ba'abuha shashinta yuraƙiƙu yana sauƙaƙa ba'abaha shashi ku kuna ga yanzu a cikin tsanani kuke sai ta wuce wata ta zo sai ku ce ai galama wacce ta wuce ita ta yanzu ta sauƙaƙa muku wacce ta wuce din a sai da abu a zaman lafiya muke a cikin daɗi muke wata jiwul fitinatu wata fitinan za ta zo fa yaqulu al sai mu'mini ya dinga cewa hazihi muhlikati kai wannan fitina fa ita ce za ta halaka ni kamar inda aka yi zamani rayuwar boko haram a garuruwan gabar da buɗin nan mutum zai fito a gidansa dole ka fito zuwa neman abinci amma kana tare da ko za ka koma gida ko sai dai a kai gawarka ko kuma go mai tashi da kai ma a rasa ma gawar ta kama shi kenan ka fita ba labari an yi wannan rayuwar mumini zai dinga cewa hazihi muhlikati wannan fitina ita ce za ta hallaka ni sun matan kashi sannan yana da tsawon kwana sai fitina ta yaye sai ta zama tarihi wata jiwar fitina ta kuma wata fitina ta kullo kamar fitina da ta kullo yanzu a arewa maso yamma wajen yankin zamfara da kwakwato da waye-waye din nan ita ma fa yaqulu mu'minu mu'mini a cikin zai dinga cewa hazihi hazihi irin yadda ya faɗa a farkon to wannan kuma ko za mu kai labari hazihi wannan kuma ko za mu samu tsira shi ma haka za a yi ta yi har zuwa lokacin da Allah zai kawo ƙarshen ta to manzo Allah ta faman ahabba an yuzahazaha anin nari duk mutumin da yake so a nesanta shi ga barin wuta wa yudkhala aljannata a shigar da shi aljanna to falta'atihi man falta'atihi maniyatuhu mutuwarsa ta zo masa wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir yana ba da gaskiya da Allah da ranar lahira duk juyin da za a yi wannan tutuna kakara ba ka da imani ka gane ai ka yadda Allah ne ya jarrabe ku ya dora muku wannan bala'i kuma shine mai yayewa ya zama ka yadda da Allah da manzansa da shikajikan imani an tumina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa qadari khairihi wa sharrihi kullihi wa murrihi ya zama kana tare da wannan duk duyin da za a yi mutuwar ka ta zo in ma gobe ne zai tashi da kai in ma yan bidiga ne za su harbe ka kar ka yadda wai dan za su kyale ka ka ba aqidar su ka bata imaninka ina fata an gane duk juyin da za a yi falitatihi maniyatu maniya din mutuwa ai falitatihi mautu maniyatu mutuwarsa tatihi ta zo masa wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir yana ba da gaskiya ga Allah da ranar lahira in dai yana so an tu an yuzahazaha anin nar alefan ta shiga barin wuta wa yudkhala janna a shigar da shi aljanna sai ce wani ya fi ilan nasin da zai yi hibbu an yi uta ilai kuma ya aikata wa mutane abin da yake so shi ma a aikata masa ka gane ai fali yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsihi kenan ya so wa ɗan uwansa mumini irin abin da yake so wa kansa shine wani ya fi ilan nasi ya zai kewa mutane allazi yuhibbu wanda yake so an yi wuta ilai a zai ke masa wa man baya imaman duk mutumin da yawa shugaba mu baya fa adahu safaqata yadihi ya bashi gefen hannunsa tafin hannunsa ya miƙa wa shugaba ya kama hannunsa ya masa mubaya ina fata an gane wa samarata qalbihi da kuma yardar zuciyarsa mubaya da ka miƙa hannu kai har zuci ka yadda ka masa mubaya a matsayin jagoranka to fali yu'ihu lalle ne ya bi shi in dai har ka masa mubaya to lalle ne wajibi kai masa da in istata in mutum ya samu mutum ka gane ai lalle ne ya masa biyayya in istata in ya samu ikon yi masa da fa in ja a akar idan wani shugaba daban ya zo ko wani ɗan tawaye daban ya fito yunazihu yana jayayya da wancan shugaba da kaiwa mubaya a hajjuci yace bai yarda da sarautarsa ko jagorancinsa ba to fabirgu unuk al'aka ku sare wuyan wannan wannan da ya fito yana jayayya da shi duk wanda ya zama ɗan tawaye kowane ne kuma duk lalacewar shugabanka da kawai mu baya wani ya zo zai yaƙe shi to sai inda kalbuka ya tsare karka yadda a haɗa baki da kai a yi juyin mulki karka yadda a haɗa baki da kai a kashe shugaba ko a kore shi ko a saukar da shi daga mulki ko a tsige shi tunda da kai aka zaɓe shi ko a duk zanga-zanga ai ba ta halatta ba addinin musulunci zanga-zanga ai yin fito na fito ne da shugaba ba ya halatta ballantana ta waye zanga-zanga sun ce ai akwai ta lumana to ko ita ma ba ta halatta ba ko ita ba ta halatta ba ba inda addinin musulunci ya yarda da ayi zanga-zanga saboda kun san yadda kuka tsara da yadda za ku fara amma ba ku san karshe ya za ta zauna yanzu zanga-zanga da aka yi ta kwanan nan watan shekarun jiya nan ya ta tsare kaga dai an ce an kashe wani ne a gidan mai a garin al'ali ko mutane suka fito tituna a garin nan amma wace irin barna ba a yi ba an lalata kayan gwamnati da yawa wanda kuma an yi shi ne don amfanin al'umma to wannan kawai don ba a ɗau makami ba da makami aka ɗauka kuma wa ya san iya adadin mutanen da za a kashe zanga-zanga ba ta halatta ba addinin musulunci ko da da sunan lumana ne saboda manzo Allah ya ce kawai ka ji kai ɗa har ma sahabi ya tambaye shi to ba ma yaƙe su ba a falalu na bizu kala la yace a a ma aqamu fikum salat matakar suna tsaye da sallah a cikin ku da halatta ku yaƙe su wannan hadisi rawahu muslimun qauluhu saboda akwai bakin kalmomi a cikin hadisi imamu nawawi ya tsuntsunto mana bakin kalmomi ya mana sharhin su fadin sa da yace yantadilu din nan an yusabiqu yana musabaqa ta koyan harbi birrami birrami da yin harbi bin nabri da kibau wannan shabi da kibiya annabulu yana ɗaukar jami ne annushabu kuma mufradi ne duka kibiya sai da ake harbi da ita annabulu kibau annushabu kibiya yana musabaka suna koyan harbi shi da ƴan uwansa kawai sai bi kiran mai shela na manzon Allah a salatu jami'a sai ya bar harbin ya zo wajen kira shine ma'anan faminna man yantabilu daga cikin bakon da yana kokarin koyan harbi wal jasadu din nan da yake a cikin ba wanda yana cikin dabbarsa ai bi fatih jimi ana kan gani da fatar jin karami wa shine da fatar shin mai ruwa ja sharu ko shin mai ruwan almujama wanda ake masa dugo ba sun kekashashe ba wa birra'i sannan a ƙarshe da kuma ra ja sharu wa hiya dawabu shine dabbobi allati shur'a wanda ake kiwonta a makiyaya wa tabitu makana kuma ta zo ta kwana a dangwalinta ba dabbar da aka ɗaure a gida ana kama ta dusa da ciyawa a gida ba da safe za a kola ta kiwo da yamma kuma ta zo ta kwana makana a gurin kwananta ka gane eh eh ita ce as-sa'ima wanda ake kolawa kiwo in yamma ta yi a gangaro da ita ta sha ruwa in rana ta fada kawo ta dangwaji ba za a kama ta komai ba sai ta kwana da safe kuma a sake fitar da ita wajen kiwo ita ce aljasharu a wannan luka to tun da dai yanzu ya hoke wa raƙuminka kaya ya kai shi daji yana kiwo da kaga za ta abu suna aljasharu wa qawluhu fadinsa da yace yuraqiqu ba'daha ba'dan fitinan nan da za ta zo a ƙarshen zamani shashinta yana zama mai sauƙi ne akan shashi ko shashinta yuraki ubada yana sauƙaƙa shashi ay yusayiru ba'daha ba'da raqiqan shashin fitinar tana mai da wani shashin fitina ya zama raqiqan mai sauƙi ai khafifan sassauƙa li idan ma ba domin girman bala'in fitinar da ta biyo bayan waccan mai sauƙi fasani ita fitina ta biyun ita ce yuraqiqul awwal take sauƙaƙa ta farkon ita yanzu ta biyu da ta zo bala'in da yake cikinta sai ta mai da waccan ta farko ashe ba komai ba ce kamar alal misali da ba an yi mai tatsina ba wanda ya kai shekara arba'in hamsin ya san mai tatsina wanda aka yi a kano da gulunkuta a maiduguri da jimeta a yola ko to wanda ya ga boko haram ya ga mai tatsina dan allah wata ne ta kusanci ai boko haram ta mai da mai tatsina ba komai ba ko mai tatsina da aka yi a garin kano shine dai mafi muni ya fi na maiduguri da aka yi a gulunkutu ya fi na yola wanda aka yi a jimeta amma a kano bai bar ƙwaryar kano ba ba wata anguwar ma ba a san ana yi ba ballantana sauran garuruwan kano haka wanda aka yi a maidugurin anguwa ɗaya ne ma a gulunkutu cikin garin maiduguri ba su san ma ana yi ba sai dai kawai in gudun hijira da suke gani suna shigowa cikin gari haka na wanda aka yi a jimeta in cikin yola ba su san ma ana yi to amma boko haram ba akwai inda ba a ji ta ba a arewa maso gabas bauchi gombe adamawa yobe borno inda ban ji boko haram ta je ba shi ne kawai taraba ko jihar taraba ni shi ne dai mai zaji akwai wani lokal gamman da aka samu boko haram sun kai hari ko sun yi wani abu ba amma sauran su ta nan guda biyar na zai gaba ɗaya ba inda boko haram bai shafa ba to kaga ko ai ta mai da mai taƙila kaman ba komai ba yuraqiqu ba'daha ba'da shashin dana tana sauƙaƙa shashi sai ta mai da ita kamar ma ba komai ba ina fata an gane wakila a wani kauli aka ce ma'anahu ma'anar yuraqiqu ba'daha ba'dan ay yasuqu ba'daha ba'dan shashin ta yana kore shashi eh yasuqu na wai a'a ya suku ba'abu ha shashinta ya suku ba'aban yana kora shashi bi tahsiniha saboda kyautata ta wa taswiliha da kuma kawata ta sawwala lahum shaytan ka gane ai sawwala ai ai zayyana to taswili zai zai zama tazyini kyautatawa wa taswiliha da kawata ta amma kamar nakan ma'anar za ta fi kyau menene kace ba'abuha ba'aban shashinta yana begantar da shashi kana cewa ina ma da za a koma zamanin baya ka gane fitilar yanzu da yunwar da ake ciki yanzu da talauci da tsadar rayuwa za ka ce kai galama zamanin jonathan ai akwai masu faɗa amma ba ni na faɗa ba akwai masu faɗa suna cewa tsadar da ake ciki yanzu galama zamanin jonathan ko amma mu mutanen gabar zaman lafiya ba za mu ce gara zamanin jonathan ba amma mutanen zamfara za su ce gara zamanin jonathan to haka lamarin yake yushawwiqu ba'daha ba'da shashin da yana begantar da shashi har ka ji kana shauƙin ina ma da a koma zamanin baya bi tahsini ya saboda kyautata ta ta yanzu ta fi ne tana ganin waccan ta fi kyau wata suwila da kawata ta tana nuna maka waccan ai kyakkyawa ce wakila aka ce a'a ma'anar yuraki kudai an yi shiduhu babu ha ba'aba to anan kuma babu bambanci babu ha shashin ta yushiduhu ba'aba yana kama da shashi ko da wata ta wata tsanani amma da zaka ga abun kusan iri ɗaya ne to wannan kuma a yanzu ana faruwa me bambancin boko haram da barayin shanu suna ne kawai ya bambanta amma abin da boko haram suke yi a gabar maso arewa shi barayin shanu suke yi a gabar maso yamma haka je aka tadda gari a harbe a kwashe dukiya a sawa gidaje wuta shi ma mai tafi nan iri wannan yi ka gan shi gugu abu abu abu duk fituna iri ɗaya ce sai ka same ta ta yi kama da juna ta ɓangarori mabambanta to alhamdulillah mun gama sharhin hadisin da yake lokaci ya tafi Allah ya kai gobe sai mu ƙara sababu alhamdulillah akwai tambaya ko guda ɗaya ce to a taƙaita saboda lokaci wala ya dubu talfiku haɗa nau'i mabambanta baya halatta amma ga mutum ɗaya in zai cire wa kansa ko ɗansa to ba zai haɗa nau'i biyu ba amma ya halatta ya cire wa kansa da shinkafa da matarsa in shinkafa ta ƙare yanzu sai gero sauran 'ya'yan da ya rage ya cire musu a gero wannan ya halatta ka gane ai amma a mutum ɗaya a bada nau'o'i mabambanta wannan bai halatta ba haka zai bayar babu bambanci wai don wannan ya fi wannan kima ko ya fi wannan tsada yadda zai auna mudu hudu sa'i ɗaya cikakke na shinkafa haka in gero ne zai auna mudu hudu sa'i ɗaya cikakke na shinkafa na gero ya bada fita kai in dawa ce ma haka in dibino ma haka kwanan dibino ba ya fi kwanan shinkafa na ta ba to inda dibino ma zai shi ma yadda ya cika kwanan gero ko sa'i na gero ya bayar to haka zai bada sa'i na dibino babu bambanci wai dan cewa kimar wannan ya fi wancan daraja. me abin da ya dami to na gane ya zo yin sallah kuma yana jin hutu wato tusa ta matse kuma dai haka ya matse tusar ya yi sallar har ya gama tusar ba ta samu fitowa ba eh to malamai sun mana shari'i imam maliki a mazhabansa ya ce man salla wa huwa yudafi'uhu al-akbatani duk mutumin da ya zo yin sallah al-akbatani dauɗannan guda biyu suna tun kudo masa kashi da fitsari sun matse shi ya zo yayi sallah a haka imam mali yace fadala salatu sallar ta ta baci amma mai iziya da ya zo sai ce wa qala al-ashyaku amma shehunai malamai sun yi sharhi akan wannan magana ta imam mali imam mali ya gina mazhabar sani ijtihadin sa akan hadisin na na Aisha da manzo Allah ya ce man salla duk wanda yayi sallah yana jin kashi ko fitsari ba yi da sallah kaga la salata bi hadrati da'ami shi ma duk wanda yayi sallah yana jin yunwa an kawo abinci ya yin sallah shi ma ba yi da sallah dan ya tafi yana shauki da tunanin wannan abincin babu kushuri to haka mai kashi da fitsari shi ma zai yi sallah ne babu nutsuwa dan kashi ya matse shi ko fitsari ya matse shi imam mali akan wannan hadisi yake na ijiti hadin to amma malamai da suka zo sharhin wannan magana ta imam mali sai suka duba to ai fitsari da bayan garin da ita tusan ai iri iri ne akwai wanda bai dame ka sosai ba sama sama kake ji akwai wanda kuma ya matse ka sosai to sai suka ce in mana'ahu zalika an itimami ruku'i ko ko itimamin fardi in wannan kafi da fitsari da tusa da ya matse shi ya hana shi cika farillan sallah ba zai yi tsayuwa mai kyau ba saboda sai dai dan sunkuya in ya zo ruku ba zai iya daidaita wuyansa da bayansa ba sai dai ya dan yi dolo da in ya sunkuya tusa za ta kwace to wannan bai da sallah ko in ya zo zama ba zai iya zama mai kyau ba ko ba zai yi sujjada cikakkiya ba to wannan sallar babu ita sai ya sake amma suka ce wa in wallahu zalika al itmamu sunna idan wannan kashi da fukani da tusa da ya matsayi shi ya hana shi cikar sunna ne farillai sun cika sunna ce in ya zauna ta hiya ba zai iya dadewa ba zai yi sallama saboda ta hiya sunna ce ko to wannan yace zai sake sallah in akwai sauran lokaci a adadin wakati idan sunna ce ba ta samu ba farilla ta samu idan akwai yalwar lokaci lokaci bai kure ba to zai dai yayi kashi da fitsarin nan ya sake alwala ya zo ya sake sallah amma in lokaci ya kure yana gama sallar sallar ta zama kalayi lokacin ta ya fita to sallar ta inganta ba zai sake ba tunda farullai sun cika sunna ce ba ta samu ba sai suka ce wa in mana'ahu zalika an itimami mustahabi ko idan wannan kashi da fitsari da suka da ya matsa shi ya hana yin cikar mustahabi ne farullai sun cika sunnoni sallah sun cika mustahabi ne kawai bai samu ba to aka ce fala i'adata alai ko da akwai yalwar lokaci sallar ta inganta ba zai sake to ya danganta da irin tusar da ya matse din in mai sauki ce farilla da sunna ta samu to wannan babu matsala in ku ta hana yin cikar farillan sallah to sallar sa babu ita sai ya sake alhamdulillah
ya jona kuma da aka yi rasa da ya
sai ya tashi ya karo ɗaya ba zai sallama ba zai tashi ya kawo raka a ɗaya ya zauna ya ɗaya ya ya yi sallama sannan kuma ya tashi ya ci gaba da bin wannan sallah Eh. ko da liman ya ci gaba ba zai barta a wuturi ba domin la wujrani fi lailatin wahida ba a wuturi biyu a dare ɗaya fatiha da salatul fatih abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ya yafi mana Allah ya ganar da mu shi marasa lafiyar mu na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka tsara mana lafiya matafiyan mu Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah mai da su gidajen su lafiya masu ba da sadaka Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suke taimaka mana wannan karatu yana gudana da cikinku da aljihunku Allah ya taimaka musu musamman waɗanda suke ba da gudunmawa ta sayi kesa inda mureto da muke amfani da shi Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka saukar da albarka a kasuwanninmu da gonakinmu da dabbobinmu na kiwo da ruwayenmu da dukkan sana'o'inmu Allah ka karɓi azuminmu da ibadunmu da sallolinmu da addu'o'inmu da muke gabatarwa a wannan wata. Allah ka sanya mu daga cikin bayinka da kake kyantawa ga barin wuta a cikin wannan wata. Allah ka mana lutufi da kuma dacewa da samun daren da lakar adil da kuma ba mu ba mu ikon yin ibada a cikin wannan dare in mu riske shi. Allah ka ji mu ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da tsokanmu da ƴan uwanmu da maƙotanmu da suka rigaye mu. Waɗanda muke tare da su in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani waɗanda muke wannan zama da kuma muka rasa su a shekarar da ta gabata irin su malam bashari da malam shehu da kuma Ahmadu baban nan da alhaji ali unguru da sauran wanda suke halartowa muka manta su ko ba mu gane su ba Allah ka gafarta mu waɗanda muke zama da su da wanda suka asasa wannan zama musamman khalifa ana da shi aka samu wannan zama na hadisi a wata ramadana Allah ka gafarta masa khalifan mu na farko malam aminu Allah ka gafarta masa baban mu shehu jirgin Allah ka gafarta masa waɗanda ya rayu da su suka taimaka masa a rayuwa su malam hagu alhaji ahmadu dan danga alhaji arab alhaji muhammadu kaura alhaji alƙali abu faramu alhaji alamai alhaji sule kai da wanda dai ba ambata ba allah ka gafarta mu su alhaji aminu da makamantar su allah ka gafarta mu alhaji husain amfani ma alhaji musa mai goro alhaji sadauki allah ka gafarta mu su ba dan gogo da sauran makota da muka rasa maza da mata allah ka gafarta mu su sarkin fawa alhaji haruna duka mu ya lafi kafin a haife mu da ƴaƴayensa da muka sani alhaji harun alhaji baba alhaji wakili baba kasim da sauransu Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta dukkan marigayen mu Allah in ka mu kazo Allah ka samu cika da imani Allah ka biya mana dukkan bukatun mu da bukatu waɗanda muka umarce mu da addu'a fatiha da salatul fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وانصراره العظيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك ايمانا دائما وسعاده دارين وقتنا همهما يا رب رب العالمين اللهم أحسن آكبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كذي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم كل من له علينا حق أو على والدينا فاغفر لهم ولوالديهم إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله الحمد لله 好，好。